ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يوتلاتا uku ga watan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam uku ne ko hudu hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 22 ga watan tara miladiya 2020 domin ci gaba da wannan daura tamu mai albarka da ake gabatar da ita wannan zai zama shine majalisunmu na tara insha Allah ta'ala أتكل لتاكم الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة أنا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه زام تاشي قبع تبير إن شاء الله تعالى أتكن قبوب حديث ما ليتي وقوله صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أن سن قسكنشي da walakanci ga dukkan mutumin da ya saba umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba ta biyar yace Allah subhanahu wataala ya sanya kaskanci da walakanci da lalacewa ga dukkan mutumin da ya saba al'amarin sa hada yadullu ala anna al'izza wal rif'ata fi dunya wal akhirati bi mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan gabar tana nuni akan cewa lallai buwaya da ɗaukaka a duniya da lahira suna tabbata ne ga wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam limtithali mutaba'ati amrillah saboda ya aiwatar da umarnin Allah Allah ne ya umarni da abi annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk mutumin da ya ma manzon mu biyayya to Allah ya ma biyayya duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah ne in ji Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya bi so daga in mutum ya saba ma Allah mafhumul mukhalafa in mutum ya saba ma manzon Allah sama to kai tsaye Allah ya saba mawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace walillahi al'izzatu wa lirasulihi tabbas buwaya suna ga buwaya tana ga Allah ne wali rasulihi da kuma manzansa walil mu'minin da mummunan da suka bi Allah suka bi manzansa sallallahu alaihi wasallam so daga duk mutumin da ke neman ɗaukaka da buwaya a duniya da lahira to ya bi Allah ita ce ka'ida domin duk wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون haka Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka riƙa yin laifi suna saba ma umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to sayusibuhum sagharu inda Allah kaskanci da walakanci da lalacewa za su tabbata a gare su za su samu wannan ne daga Allah daga Allah bima kanu yamkurun saboda makircin da suke kullawa akan addiga addinin Allah da kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam da masu imani wa qala ta'ala man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a Allah madaukakin sarki yace duk wanda yake neman buwaya to falillahi al'izzatu jami'a buwaya a wajen Allah gabaki ɗaya take ba a neman buwaya wajen wani in kana son ka buwaya ka ɗaukaka ka zama azizi to ka bi Allah in ka bi Allah sai Allah madaukakin sarki sa a bi ka wa fi ba'd al-athari ya zo a ɗaya daga cikin maganganu da aka ruwaito su na Isra'iliyat su ne wani zubin sai malamai sai su ce musu al'athar wani zubin su ce musu al'atharul ilahiyya wani kuma su ce musu wasu zubin su ce musu al'atharul isra'iliyya wato ababen da aka samo su a cikin littafan da suka gabata a babi na wa'azi ya halatta a ambace su amma in hukunci ne to sai an auna su in sun dace da abin da ke cikin addinin mu shi kenan in kuma sun saba to shi kenan ba za a bi ba ana al-aziz faman arada al-izza falyuti al-aziza aka ce Allah ya ce duk mutumin da yake buƙatar ana al-aziz ni ne mabuwayi faman arada al-izza duk wanda yake son ɗaukaka da buwaya falyuti al-aziza to ya bi ni mabuwayi sifar al'izzu ko al'izzatu ga Allah maɗaukakin sarki tana da ma'anoni guda uku a gurguje al'imam nilƙai ne ke cewa fahawal azizu bi ƙuwat fahawal azizu bi falan yunala janabuhu falan yurama janabuhu anna yuramu janabu bi sultani وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة سبحانه فالعز حينئذ ثلاث معاني إن أكا سبحان تعالى دا عزيز معنى تفرقو إتشي ألا مدوك تنسكي با وندي إسي ساميشي لا يستطيع أحد أن ينال الله تعالى بأذن دا أبن دا متنزي بزي يتوتر دا ألا با كان شي يكي توتر با معنى تفرقو كينا معنى تبيو هو القاهر الغلاب صفاتا alƙaharu da alghalaba ita ce al'izza Allah marin jayin bayinsa ne ga baki ɗaya wa huwa alqahiru fawqa ibadihi sannan ma'ana ta uku alquwwa in ka ce ma Allah al'aziz ai alqawiyyu kenan mai ƙarfi to kaga duk in kana buƙatar waɗannan abubuwan guda uku to ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala domin shi ne ya siffanta da su shi yake da su قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله مدوكتين سركي ياتي للي وأن سك في درجة أوجن الله مدوكتين سركي أتقاكم سوني وأن سك في أرجوكوتين الله ما سكي يدوكوتين الله سوني سك في درجة دا متعي أوجن الله مدوكتين سركي الله يكي جنين جرمانسو الله يكي جنين درجسو أما وأن با وأن نمبا تبا حقيقة با فالذلة والصغار kaga kaskanci da walakanci yahsulu bi mukhalafati amri Allah wa rasulih dukkanin su suna samuwa ne suna faruwa ne idan aka saba ma umarnin Allah da manzansa wa mukhalafati rasuli wa mukhalafatu rasuli ala isbayn saba ma manzalla sama kala biyu ce idan aka ce hadha khalafa nabiyya wannan ya saba ma manzo Allah sallama to abu biyu ne nau'uka biyu ne ahaduhuma kaso na farko mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amrihi sabawar mutumin da dama can bai kudurta cewa annabi ya cancanta a masa da'a ba idan kaga kirista ko ba yahudi bai bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka damu dama abin da ya tuntuni shi ba aqida shi bai ma yadda annabi sama manzon Allah ba to ina magana ka ce mishi biyayya bai yadda da manzancinsa ba to ina magana da'a ka mukhalafatil kuffari kaman saba wadda kafirai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga wani kafiri ya sa wando yana takewa sai ka ce excuse me sai ka ce zaka mushi wa'azi ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka a take wando akwai hankali a ciki kaga kana bata ma kanka lokaci ne shi da ɗai bai taɓa tunanin manzon sama ya cancanta a bi shi ba to nau'i na farko kenan وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ده أهل الكتاب وأن ده دا ما تنسوا باسا جنن أي منزل سما داعا فهم تحت الذلة والصغار توسوا أن ننسنا كأشن كأنشي ده ولا كنشي ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب شيسا ألا يؤمرني ده سوى أياك أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى سرق بعد جزية إذا سرق وزات بعد جزية sai hannunsu ya zama a ƙasa sai dai a ɗauka daga cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi ma hatta yu'til jizyata an yadin wa hum saghirun in sun zo ba haka za su ai an ce al yadul ulya khairun min al yadi as sufla wal yadul mu'tiya hiya al ulya wal yadul akhidha hiya as sufla ko me badawa hannun shi ai shike ƙasa ko me an sa kai afwan shi kuma me me badawa hannun shi shike sama to su idan suka zo za su bada jizya sai dai hannunsu ya haka sai a zo sai a ɗauka amma ba wai su miƙo jizya sai hannun mai badawa ya zama a ƙasa hannun mai ansa ya zama a ƙasa ba kuma musulmi kuma wakilin shugaban musulmai mun gane to kaga sagirun kenan وعلى اليهود الذلة والمسكنة sannan Yahudawa aka san aka buga musu aka sanya su su zama suna da kaskanci wal maskana da bakin talauci na bala'i li'anna kufrahum bir rasuli kufru inadin domin kafirce ma manzo Allah sama da suka yi kafircewa ce ta inadin ta taurin kai ta taurin kai su ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga in sun saba ma manzo Allah ta sallama waɗannan dama an san za su saba masa to nau'i na farko kenan Allah madaukakin sarki yace duribat alaihim dhulla duribat alaihim adhulla aina ma suqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana kaga ka'idar da Allah ya ba su kenan haka za shi yasa ga su nan kana kallon su duk yadda ba yahude zai zama cikin wannan maskanan yake Hitler ya zo ya kakkashe na kashewa ko a zamanin mu kenan nan waɗannan karnonan kusa-kusa da mu ya musu kisa kisa wanda yake na ƙare dangi har yanzu idan kana so ka tsokani ba yahudi to ka je ka sama ka zana mushi ka zana mushi tauraruwa hitila to za ka ga faɗa والثاني نبي من اعتقد طاعته wanda ya kudurta cewa manzo sama ya cancanta a masa da'a ثم يخالف أمره بالمعاصي sai ya zama yana saba umarnin manzo Allah sallama da sabo allati ya'taqidu annaha ma'asiyatu wadda a zuciyar shi ya san cewa sabo yake falahu nasibun min adh-dhullati was-saghari to shi ma wannan mai saba ma manzo Allah sallama kuma ya san sabo yake yi to shi ma yana da rabansa gwargwado na kaskanci da walakanci gwaggwadon abin da mutum yake saba ma manzala sama da shi gwaggwadon abin da zai samu na walakanci da kaskanci a rayuwa wa qala al-hasan al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yake cewa innahum wa in taqtaqat bihim al-bighal kaga masu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda kaga alfadarai suna tafiya suna kuka da su suna murya ta tafiya da su a lokacin a ce kana da alfadari kai babban mutum ne wa hamlajat bihimul barazil sannan kuma wasu nau'ukan dawakai na kasashen na kasar Farisa suka zama taqtaqas bihim suna tafiyar takama da su to fa inna dhullal ma'siyati fi riqabihim wallahi dhullal ma'siya kaskancin sabo yana nan fi riqabihim yana nan a wuyansu kamar yanzu ka ce ko da ka ganshi a jeep ka ganshi a jeep yana tafiya ana jujjuyawa da shi ya zauna a onas kwana to hakika akwai kaskanci a tare da shi na saba wa manzo Allah sallallahu duk wanda yake saba wa manzo Allah sallama kowane ko gidan bene mai hawa 200 ka ganshi to yana cin kaskanci a cin walakanci yake in ja al-imam al-hasan al-basri aballahu an yudilla illa man afahu Allah dai yadda ya kaskantar da wani ba sai mutumin da ya saba masa in kana son ka samu kaskanci to ka saba ma Allah shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa a'rifu ma'siyati fi zawji wa fi baladi kai wa fi waladi wa fi dabbati yace da na dawo gida na ce ma mata ta yi min kaza naga tana min gungunai to na san na saba ma Allah yace da na dawo ƴaƴana naga ba yadda ya kamata su mun ba suke min to na yi saban Allah da na ga dabba ta wata ran ina hawanta tana min tutsu yace to na tabbatar da ne saban Allah in ban manta ba ina jin al-Fudail ibn Iyad ne yake wannan magana ke cewa a'rifu ma'siyati fi zawji wa fi waladi wa fi dabbati in na saba ma Allah a matata nake ganewa in na saba ma Allah a ƴaƴana nake ganewa in na saba ma Allah madaukakin sarki a dabba ta abin hawa na a kansa nake gane na saba ma Allah sai in ji in yi istighfari sai in tuba to kwagai shine wannan كان الإمام أحمد يدعو الإمام أحمد يا كسن شينا الدعاء sannan kuma wannan magana a ruwaito ta daga Ibrahim ibn Adham yana cewa Allahumma a'izzana bi ta'ati wa la tudhillana bil ma'siyati ya Allah ka ɗaukaka mu ta hanyar yi maka ɗa'a ya Allah ka kaskantar da mu ka samu zama masu saɓa ba kun ji yadda magabata suke so daga kaskanci da walakanci na tabbata ne idan aka saɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine halin da musulmai suke ciki a yau ya zama an sance jagoranci daga hannunsu kafirai su zama ba sa jin tsoronsu ba sa shayinsu ko a aji ka kalla ya kuke zama da kafiri a aji in jami'a kake ya kafiri yake maka yana shayinka bai jin komai naka baya jin wata damuwa baya jin wata girmamawa a cikin zuciyarsa a game da kai قال أبو العتاهية أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم العيني العنزي ɗaya daga cikin mawaƙa wanda ya shahara da waƙoƙin zuhudu ya taso a tashin farko a matsayin ɗan duniya sosai yadda ka ji ana faɗin abu nuwas da bashar ibn burj a al'asr umari to shi ma haka abu al'atahiya ya taso a farkon lamarinsa ɗan duniya sosai daga baya sai Allah ya taimake shi ya tuba sai ya koma waƙoƙinsa gabaci ɗaya na zuhudi waƙoƙinsa din na zuhudi yake cewa ala inna mattaqwa hiya al-izz wal karam wa hubbuka lid-dunya huwa adh-dhull was-saqam wa laysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun idha haqqaqa at-taqwa wa in haka aw hajar yace ala inna ad-dunya kai kaga du inna mattaqwa ka saurara kaga duniyan nan kai kaga taqwa hiya al-izz wal karam a cikin ta ake samun buwaya wal karam a cikin ta ake samun daukaka taqwa bin Allah da tsara dokokinsa da kaffa kaffa game da shi to wannan gabaki daya su ne suke ba mutum ya samu buwaya wal karam kuma a siffanta shi da cewa shi karimi ne وليس على وحبك للدنيا sannan kaga san kaga duniya ka koma kai ba abin da kake kallo sai duniya huwa dhull wasaqam wannan san da kake ma duniya shine az-dhull kaskanci wasaqam da ciwo dai rashin lafiya yana cikin san duniya walaysa ala abdin taqiyyin naqisatu babu wata tawaya ga bawan da ya zama mai takawa bawan Allah idan Allah ya azurta shi da takawa to ba da tawaya ko kwara daya idza haqqaqa taqwa matukar ya tabbatar da takwan nan ga Allah madaukakin sarki wa in haka ko da sana'a shi ta kasance ta saka shi aw hajam ko kuma ya kasance sana'a shi ita ce wanzanci kaho yake ma mutane ba makaskanci bane kaga anan al-imam abul atahiya rahmatullahi alaihi yana karfafan musulmi akan cewa abin da ake bukata ya rike takwa sannan kowace sana'a wacce Allah ya yarda da ita yayi to kakkare takka take kare na shi in kare na shi za a yi ta yadda malam Aminu Kano rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin littafin sa hikayoyin kaifafa zukata kakka ga wani dan adam ka walakanta shi farfesa ya zo ya shiga jirgin ruwa na taɓa ba ku wannan labarin da yawa yana nan a cikin littafin Malam Aminu Kano hikayoyin kaifafa zukata littafi ne na tarbiyya juz'i biyu da Hausa shikenan yazo zai shiga jirgin ruwa shikenan ya biya kuɗi ana cikin tafiya sai ya ce ma mai jirgin ruwa mai fito sai ce baka bani receipt ba baka bani receipt ba rasidi baka ban ba sai mai tukin jirgin ruwa sai me ne kuma receipt sai ce hala baka yi boko bane sai ce wallahi ban yi ba sai ya ce ba kai boko ba a wannan zamanin ya ce ka rayu a banza ka mutu a banza shi kenan mai fito ya shigo ya kyale shi bai ce mushi komai ba aka ci gaba da tafiya ana tafiya can kawai igiyoyin ruwa suka fusata teku ta fushi aka fara tangal-tangal da jirgin ruwa mai fito mai jirgin ruwa waigo ya ce jama'a Allah ya aiko bala'i sai dai Allah ya fitar da mu kuma na tabbatar da nima da wuya in ba asarar wannan jirgin ruwan nawa zan yi ba so daga kowa ya ta kan shi ashe kowa ya iya ruwa a cikin jirgin nan banda a farfesa kowa kawai sai dai tsumbul kamar kifi ya fada tsumbul aka yi ta tsumbula sai aka bari daga farfesa sai mai fito mai jirgin ruwa sai farfesa idan shi ya gwagwalo ya ce to yanzu ya za a yi sai ce hala baka iya ruwa bane sai ce wallahi ban iya ruwa sai ce to ka mutu ban ka rayu a banza ka mutu a banza kaga lokacin ramawa ya zo ko shikenan tsumbul mai fito ya koya yayi farfesa kuma ya halaka da manya manyan takaddin shi kaka walakanta dan adam walaqad karramna bani adam in ka sa ma kanka wannan ɗabi'a kar ka take ka walakanta wani ɗan adam duk yadda ka duk yadda ka ganshi kuma zai iya ma rana ta faru da ni ba ku labari mai kama da wannan amma ba ni bane abin ya faru da ni bakanike ne yazo za mu shiga mota za mu tafi zamfara yazo da kayan shi na kanikanci dukun dukun sai aka ce wani mutumi ya matsa mishi sai ya ce a'a shi ba zai matsa mishi ba yana kyamai shi akai akai da mutum sai sai bakaniken nan sai ya ce ai zai zauna a inji ana tafiya mun kai funtuwa mota ta lalace to bakanike ya ma kowa aiki a wajen nan shi ya fito shi ya gyara mota aka tafi to kakka walakanta dan adam ko da ba za ka iya mishi wani abu to kakka nuna masa kyama sai ka faɗan masa magana mai daɗi wacce zai tafi yana tuna ka Allah ya ba mu ikon aikata haka to wannan nau'i na farko kenan nau'i na nau'i na nau'i na nau'i na biyu kenan sabawar mutumin da ya kasance ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya cancanta a masa biyayya amma kuma sai ya zama mai saban Allah amma kuma ya yadda sabo yake da yawan mu muna sabo ai mun san sabo muke da yawan mu mun san muna sabo kuma mutum ya san saban ko to wannan kenan to akwai kuma wani nau'in shine sai yake cewa wannan usani man khalafa amrahu min ajli shubuhati a cikin nau'i na farko nau'i na biyu wanda ya zama yana saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da abin da yake yi sabo ne amma a zuciyarsa yana da kudirin cewa annabi sama fa ya cancanta a masa biyayya shine manzon da Allah ya aiko shi sabo yake yi to wannan shi kuma man khalafa amrahu min ajli shubuhati sai waɗanda suka zama suna saba ma umarnin manzon Allah sallama saboda ne min ajli shubuhati saboda abubuwa na rudu ababan da suka yi kama da hujja amma ba hujja ba bid'o'i kenan wa hum ahlul ahwa'i wal bid'i sune ma'abuta san zuciya wal bid'i da bid'o'i fa kulluhum lahum nasibun min adh-dhullati was-saghari suma suna da nau'i suna da raban su na kaskanci da walakanci bi hasabi mukhalafatihim li awamirihi gwagwadan saban da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umarninsa waɗancan ahlul ma'asi ne waɗannan kuma ahlul bid'a me sabo ya yadda cewa wannan abin da yake sabo ne kuma wani zaka ganshi ma in yayi saban sai kama kuka yana roƙon Allah Allah ne Allah ne Allah ka bani iko in daina wannan saban da yawa akan samu kai haka ko to shi kuma wannan a'a shi abin da yake ya saba ma manzon sama kuma yana jin daidai ne amma kuma a zuciyar shi yana cewa manzo Allah sama yake bi ko ba haka bane manzo Allah ta sama ya shi ya yadda ya yadda har ma wani zubin zai iya cewa yafi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma duk abinda manzo Allah ta sama ya zo da shi ya karanta to shi saba masa yake idan manzo sama ya ce ai abu uku shi sai ya ce uku ba su ishe shi ba sai ya bakwai idan manzo Allah sama ya ce ga inda ake son ai wannan abun shi sai ya ce ba anan zai yi ba yana da wajen da yake son ya je ya dashi ko to kaga akwai wannan sune ake ce musu ahlul ahwa'i wal bid'a ahlul shubuhat fa kulluhum lahum nasibun min adh-dhullati was-saghari bihasabi mukhalafatihim li amrihi qala ta'ala innal ladina ittakhadhu al-ijla lalle waɗanda suka riki al-ijla dan marakin sa mutanen Musa Samiri kenan ko sayanaluhum ghadabun min rabbihim da sannu wani hushi mai tsanani zai same su daga ubangijinsu wa zullatun fil hayati dunya da kuma kaskanci a rayuwar duniya wa kazalika najzil muftarin Allah ya ce haka muke saka ma masu kiran ƙarya su danganta zuwa gare mu ba mu muka sa su ba su ce ai suna mana shine al-istira'u ala Allah wa ahlul ahwa'i wal bid'i kulluhum muftaruna ala Allah dukkan masu son zuciya masu yin bid'a dukkaninsu Allah suke makariya wa bid'atuhum tataghallazu bihasabi kathrati ibtira'ihim alayhi sannan bid'arsu za ta kumbura ta zama ta girmama gwargwadon yadda suka kirkiri ƙaryar suka danganta ma Allah madaukakin sarki kaga ƙaryar jahmiya ta fi ƙaryar murji'a girma ƙaryar rafida ta fi ƙaryar mutashayyi'ai girma mutashayyi'ai su ne waɗanda su su aƙida su sayyidina ali ya kowa a cikin sahabbai iyakan nan suka tsaya amma rafida su kuma sune masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncinsu har ma in sun yi nisa su ce sayyidina ali annabi ne har in sun yi nisa a samu wanda suka ce ma sayyidina ali Allah ne kaga aqida su bata zama daidai da daidai da wadancan mutashayyi'ai ba murji'a su kuma suna cewa idan mutum ya imani da Allah ya ce la ilaha illallah to ba zai cuta ba duk saban da zai la ilaha illallah nan na nan yadda take su kuma jahmiya sai suna cewa Allah bai da kowace sifa ko kwara daya kawai kaga bid'ar waɗancan ta fita waɗannan girma to hatta a wajen karɓan hadisi a zamanin da ake riwaya hadisi malaman hadisi suka sukan kula da wannan haka wajen yi ma mutane hukunci waye za a ce bid'a shi ta kafirci ce waye kuma za a ce bid'a shi ta fasikanci ce da akwai wannan wane ne za a masa hukunci a ce bai halatta a ciyan kansa ba bai halatta a bishi sallah ba waye kuma duk waɗannan hukuncin ba su hau kanshi ba kuma bid'a yake yi duk sai an tantance wannan da ilimi ba da ka ba ba kuma da son zuciya ba ba kuma danta ba kuma a yi danta a more ba da ka'idoji na ilimi to kun ga shine wannan kowane dan bid'a bid'a shi ta kan girmama gwaggwadon yadda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah madaukakin sarki ta wani tafi wani girma ta wani tafi wani sassauci wa qad ja'ala Allahu man harrama ma ahallahu Allah wa halala ma harramahu Allah muftariyan alayhi al-kadhiba haqiqa Allah ya sanya duk mutumin da ya haramta abinda Allah ya halasta ko ya halasta abinda Allah ya haramta a matsayin mai kirkira ƙarya ga Allah madaukakin sarki faman qala ala Allah ma la ya'lamu duk wanda ya faɗa ya danganta ma Allah abin da bai da ilimi faqad iftara alaihi alkadiba to ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah madaukakin sarki wa man nasaba ila Allah ma la yajuzu nisbatuhu ilaihi duk kuma wanda ya danganta ma Allah madaukakin sarki abin da bai cancanta a danganta ma Allah ba min tamsilin ya kamanta Allah da halittunsa shi yasa suke cewa almumassilu ya'budu sanaman duk mutumin da ke dan ke kamanta Allah da halittunsa to yana bauta ma gunki aw ta'tilin ko kuma ta'tili yana masa sufofin Allah sai suka ce wal mu'attilu ya'budu adaman shi kuma mutumin da zai ce Allah bai da siffa to gabaki daya yana bauta ma abin da babu Allah bai ji Allah bai gani Allah bai da iko Allah bai da nufi Allah bai daidaita akan al'arshi ba Allah ba yi da fuska Allah ba yi da hannu Allah bai gabas Allah bai yamma Allah bai kudu Allah bai arewa Allah bai ƙasa Allah bai sama haka ake karantar da mutane to ka ce ba Allah ce na shi yasa wal mu'attilu ya'budu adaman kana bauta mu abin da babu amma ne wal musabbitul muwahhidu ya'budu rabban wahidan hakaman amma mai tauhidi wanda ya tabbatar ma da Allah siffofinsa a gefe guda kuma yana kora tashbihi ga Allah da tamthili bai kamanta kowa da Allah bai kamanta komai da Allah to wannan shine mai tauhidi kuma mai tabbatar da abin da ya tabbata a tabbatar ma Allah subhanahu wataala kun ga wannan kenan so da ka duk wanda ya waɗannan bid'o'in guda biyu to muftari ne ya kirkirkar ya danganta ma Allah wancan na kamanta Allah ya mai da Allah gunci wancan kuma na cewa ba Allah ba wanne ne yafi sauki a cikin su dukkan wajja ce bayan gidan yaro ne da na babba wanne yafi sauki hmm aw kazzaba bi aqdarihi ko kuma ya karyata kaddara Allah yace Allah bai da iko faqad iftara ala Allah al-kadhiba shi ma ya kirkiran ma Allah ƙarya kaga duk bid'o'i ne waɗannan manya-manya wanda har yanzu suna da masu goyon bayansu har yanzu iyaka kawai sun caccanza ma kansu suna yadda ake kiransu da yanzu ba sa son a kira su da waɗannan sunayen amma har yanzu duk waɗannan miyagun aƙidun akwai su Allah ka tsare wa qad qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi wallahi waɗanda suke saba ma umarnin manzo Allah sama su guji an tusibahum fitnatun kan wata fitina ta same su a duniya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su a lahira qala sufyanu al-imam sufyan ath-thawri rahmatullahi alayhi yace al-fitnatu an yatba Allahu ala qulubihim abinda ake nufi da fitina ita ce Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyarsu a sama zukatan su kofa a kulle tsaf sannan a wurgar da mabudan a tekun maliya shine at-tabu ala al-qalbi a kulla zuciya da kwado sannan kuma kwaɗan mabuɗin a ɗauke shi a je a jefa shi a tekun maliya kaga shi kenan ba buɗewa to shine wannan mu yana ɗaya daga cikin miyagun cututtuka da zuciya ke tsintar kanta a ciki akwai akwai akwai al-ighlaf akwai at-tabu akwai al-khasm dukkanin su Qur'ani ya zo da su kuma yayi bayani akan su فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي شي يسع عذاب عقوبة جزاء من أن بدعة تاف قولي تاف جرمة في يد عذاب الجزاء من ميثاقه لأن المبتدع مفتر على الله دوم من بدعة yana kiran ƙarya ya danganta ga Allah mukhalifun li amri rasulihi li ajli hawahu kuma yana mai saba ma manzo Allah sama saboda son zuciyarsa dan bid'a ya fi tsanani fiye da wa fiye da mai sabo ɗaya daga cikin salaf yana cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siyah shaytan ya fi son ayi bid'a fiye da a saba ma Allah sai aka tambaye shi aka ce lima saboda me sai ya ce li anna al-asi yatubu wa sahibul bid'ati la yatubu an bid'atihi domin mai sabo zaka ganshi wani zubin yayi sabon kuma yana kuka yana kuka da idan shi so nawa in kana da harka da addini wani zai kira ka a waya ko ya taso ya zo wajenka ya ce ga abin da ya aikata na sabo yana ma kuka ya zai iya tuba har malamai suka ɗauki wani salo da yawa na wannan zamanin suna rubuta littafai sai su sa uridu an a tuba walakin ina son in tuba amma na kasa kenan ko a shek muhammad hussein yaqub yana da littafi akan wannan a shek muhammad salih al-munajjid yana da littafi akan wannan uridu an atuba walakin sai su sa maka dugo dugo ko alama akwai gogewa a cikin ƙarshen magana an goge wani abu to amma mai bid'a fa kai da kake bin annabi sama kai ne yake ganin ka mai sabo shi kuma shi ne yake ganin akan daidai yake to wanne ne wa kake tsammanin ya tuba so nawa zaka ji an ce mutane da yawa sun tuba masu sabo sun bari kuma ka gansu sun daina yi amma kafin ka ga dan bid'a ɗaya ya tuba so na wani ma za a kashe shi amma kuma yana ƙara ikirari cewa bid'a tashi ita ce yake kan gaskiya za a kashe wani dan bid'a aka ce me za ka ce ma mabiyan ka yace su tabbata akan abin da na dora su har su ji tsoro su ci gaba su ma su bi hanya ta a kashe su akan abin da na kashe aka kashe to kaga bid'a ce fa amma mukhalafatu ba'd awamir rasul sallama khata'an amma saba ma wasu daga cikin umurce umurcen manzal sama da kuskure min ghairi amdin ba da ba da gangan ba ma al-ijtihadi ala mutaba'atihi tare da ana yin kokari wajen yi ma manzal sama biyayya fa hadha yaqa'u kaseeran min a'yanil ummati wannan yakan afku da yawa ga malamai waɗanda suka zama sanannu daga cikin malaman al'umma min ulama'iha wa sulha'iha daga cikin malaman al'umma da kuma ma mutanen kirki na gari daga cikin al'umma malami kai tun daga sahabban annabi sallama sai mutum ya zo ya bada fatawa amma fatawar tasa ta zama ta kuskure ko tun yana da rai ya zama ya gano ko kuma sai bayan ya mutu sannan a gano ɗaya daga cikin malamai al'imamun lu'lu'i ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran al'imamu abu hanifa ya taɓa ba da fatawa kamar yadda al'imam al-khatib al-baghdadi ya ka a cin al-faqihu al-mutafaqqih ya ba da fatawa bayan ya ba da fatawa ta bayyana a gare shi cewa wannan fatawar ta su kuskure ce sai da ya ɗauki ɗan haya ya biya shi kuɗi ya ce don Allah ya riƙa bin gari gari ya riƙa bin layi layi unguwa unguwa yana sanarwa wane ne al-Husayn ibn Ziyad al-Lu'lu'i ya bashi fatawaran kaza ga watan kaza a waje kaza don Allah wannan fatawar ta kuskure ce ba daidai bace ka gani to kaga malamai da yawa haka ta faru a gare su al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in dukkaninsu sun tsinci kansa irin wannan yanayin kuma ladansu yana nan kwara ɗaya a wajen Allah maɗaukakin sarki hukumal khata'i fil ijtihad duk da kuskuren da suka yi ijtihadin su wala isma fihi kuma babu babu laifi a cikin wannan bal sahibuhu idza ijtahada falahu ajrun ala ijtihadihi kai me yin wannan ma kuskuren idan yayi ijtihadin ne ya kuskure to yana da lada guda wa khata'uhu mawdu'un anhu sannan kuma kuskuren da ya an yafe mishi shi yasa suke cewa maghfurun wa ma'jurun ajran wahida an gafarta masa sannan kuma me an bashi lada daya wa ma'a hadha amma duk da haka fala yamna'u zalika man alima amra rasul sallama khalafahu hadha an yubayyana lil ummati anna hadha mukhalifun li amri rasul wa ma'a hadha duk da haka fala yamna'u zalika baya hanawa dan wancan babban malamin ya kuskure man man alima amra rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi khalafahu hadha wanda ya gane cewa wannan ya saba ma umarnin manzo Allah sama ne amma da kuskure to ba zai hana shi ba an yi bayyana lil ummati anna hadha mukhalifun li amri rasuli sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'umma bayani da ladabi da biyayya da girmamawa da neman gafara a wajen Allah akan wancan wanda ya bada fatawar ta kuskure ba zai hana kai ma mutane bayani ka ce kuskure ba sannan kuma kai ma ka tabbatar da ka kai matsayin da zaka ce ya kuskura i akwai wannan kausin ka kai domin akwai abin da fakan min a'ibin qaulin sahihi wa afatuhu min al-fahm as-saqim da yawa zaka iya cin karo zaka iya cin wani da da gyara amma kai ne kuma mai kuskura kai ma mutum gyara amma ba gyara kai ba gyaran ganga azbinawa kai kai ne baka gane abin da ake nufi ba kaga shikenan sai kai kuskure so daga sai ka cancanta ka tabbatar da wannan umarnin na manzo Allah sallama ne kuma ya inganta shi kuma wannan malamin daga cikin magabata ya saba ma wannan umarnin na manzo sama da kuskure domin babu wani malami daga cikin malamai na Allah waɗanda za su yi gangancin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa Raf'ul Malami 'anil A'immat al-A'la littafi ne mai muhimmanci ya kawo uzurora da suke sa malamai su zama maganganun su sun saba ma annabi sallallahu maganganun manzo Allah sallama akwai uzurora alal aqalli akwai manya manya guda uku na farko bai ga hadisin ba nabi ya ga hadisin amma hadisin bai inganta a wajensa ba na uku bai ga dilalar da kai ka gani a cikin hadisin ba kaga na farko yana koma zuwa ga adamul ilmi bil kulliyya kwata kwata bai san bai ga hadisin ba bai da ilimi a kansa nabi yana komawa zuwa ga me yana komawa zuwa ga at-tiqniyal hadisiyya yana komawa zuwa ga kwarewa ta ilimin hadisi na uku yana komawa zuwa ga at-tiqniyal usuliyya yana komawa zuwa ga usulul fiqh bai ga hadisin ba ya ganshi bai inganta a wajensa ba ya ganshi ya inganta amma shi bai ga dilala bai ga dilala bai ga abin da kai istinbadi a ciki ba da akwai su ne manya-manyan dalilai daga baya shekul sam tafiya sai ce za su iya rabuwa su zama gida goma to su ne ya rarraba su ya ci gaba da bayani da kuma misalai masu gamsarwa masu kama kwakwalwa farahimahullahu ta'ala to kun gani ko nasihatan lillahi wa lirasulihi za ka yi bayanin kuskuren da wancan malamin yayi ne domin yin nasiha ga Allah da manzansa wa li'ammatil muslimin da kuma ga baki ɗayan musulmai domin kassa afkacin kuskure su ma wala yamna'u zalika min azamati man khalafa amraku khata'an wannan kuma ba zai hana a ce wancan yana da girma ba i ko da yana da girma za a faɗi cewa yayi kuskura amma in aka yi sai a faɗi da ladabi da biyayya sai ka ce mishi al'imamu ka duba yadda malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya rika yi ma al-imamu al-harawi mai asalin littafin manazilu sa'iri wanda ya ɗauki littafin ya masa naƙadi ya sa madarijus saliki fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'i sharhi ne da naƙadi na littafin manazilu sa'iri na al-imamu al-harawi al-ansari idan ya zo sai ya yabe shi sai ce shaykhul islami حبيب قلوبنا لكن الحق أحب إلينا منه yace babban malamin musulunci dattijan musulunci muna san shi a zuciyarmu amma mun fi son gaskiya fiye da shi wannan ba karamin ladabi ba ne abinda kuma ake bukatar mu zama mun ladabci da shi ce sai ya ce wahab anna hadha al-mukhalifa azimun lahu lahu qadrun wa jalala kaddara cewa wannan wanda ya zama ya saban nan mutum ne mai girma kuma yana da daraja yana da matsayi wa huwa mahbubun lil mu'minina kuma ai kuma musulmai suna son shi illa anna haqqar rasuli muqaddamun ala haqqihi sai dai haƙƙin manzo Allah sama ya fi girma fiye da haƙƙinsa ko wa huwa aula bil mu'minina min anfusihim kuma manzo Allah sama shi ya fi cancanta ga mummunai fiye da kawunansu wancan idan ka saba mishi to Allah fa ba zai kama ka ba domin ba aiko shi ake aka ce ba a ce wa in tuti'uhu ta hata duba amma manzo Allah sama shine aka ce wa in tuti'uhu ta hata ba a ce falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi wannan zamirin na mutum ɗaya ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wani bai shiga ciki ba in ka saba ma kowa a duniya ba za a ce za ka shiga wuta ba amma in ka saba ma manzo Allah ta salama wallahi wuta za ka shiga to kage idan aka saba ma wancan to ya fi sauki fiye da a saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fal wajibu ala kulli man balaghahu amru rasuli wajibi akan duk mutumin da umarnin manzo Allah ta sama ya ishe ya ishe masa wa arafahu kuma ya gane shi ya san shi an yubayyinahu lil ummati ya bayyana ma al'umma wa yansaha lahum kuma ya ma al'umma nasiha wa ya'muruhum bi ittiba'i amrihi kuma ya umarce su cewa su bi umarnin Annabi sallama wa in khalafa zalika ra'ayi azim min al'umma ko da wannan ya saba ma ra'ayin wani babba a cikin al'umma kayi ma al'umma bayani cewa ga abinda manzo Allah sama ya zo da shi wannan kuma bai baka dama kai tsageranci ko kai rashin kunya akan wannan azimin ba kayi bayani cewa ga abin da manzon sama ya zo da shi kuma shi ya karanta shi kenan ai wa biddu yuzhiru husnahu biddu ko lokacin da kake cewa manzon Allah sama nashi ne gaskiya ko baka ce na wancan ba gaskiya bane me kake nufi eh al-aqilu takfihi al-ishara amma wal ghadiyu la yafhamu illa bil ibara ko الحليم يفهم بالتلميح كو والغبي لا يفهم إلا بالتصريح ها باشي أن فتو ده أبن بلو بلو با شي wannan abin da manzo Allah ta sama yazo da shi kenan sai kai shiru to wanda ba nashi ba fa wanda aka yi wanda ya saba mishi shi na manzo Allah saman ne kaga shi ke fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahqqu an yu'azzama lallai umarnin mazan sama shi yafi cancanta a girmama wa yuqtada bihi kuma ai koyi da shi min ra'ayi mu'azzami fiye da ra'ayin wani wanda ake girmamawa kad khalafa amrahu wanda kuma kirikiri ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma umarnin sa fi ba'd al ashiya'i khata'an a cikin wasu al'amurra waɗanda suke na kurakurai da kuskure yayi abu manzon Allah sun sama shi kuma wanda ya kuskuren nan sai a nema masa gafara a aje masa nashi shike to me wahala a ciki menene ciwo me wani abin da za a yi rigima kansa wa min huna radda sahabatu wa man ba'dahum min al-ulama'i ala kulli man khalafa sunnatan sahihatan shi yasa anan ne zaka ga sahabban manzo Allah sama da yawa da kuma malaman da suka zo bayan su suka mai da martani akan duk mutumin da ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunna annabi sama sahihiya in wani ya saba ma sunna to ba sa kyale shi sai su mayar masa da martini su ce a'a ba haka yi ce wallahi khalaftu ce wallahi kun saba ba haka manzon Allah yi ba wa rubbama aghlazu fi raddi kai wani zubin ma haniya haniya ta addini kishin addini yakan ɗibe su har su kausasa magana a lokacin da suke mai da martani ga wanda suka ga ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma su fahimci cewa yana yin haka ne daga dara la bughdan lahu ba wai kin shi suke ba ba kin shi suke ba a'a san shi suke so suke dawo daidai kai ya fada cikin falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim bal huwa mahbubun indahum suna san shi mu'azzamun fi nufusihim suna girmama shi a cikin rayukansu lakinna rasulullahi sallallahu ahabbu ilaihim sai dai manzo Allah sallama suka fi so fiye da su wa amrahu fawqa amri kulli makhluqin sannan kuma ai lallai umarnin manzo Allah sama yana saman ko umarnin kowa fa idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairihi idan aka ci karo tsakanin umarnin manzo sama da umarnin waninsa فأمر رسول فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع umarnin manzo Allah sama shi yafi cancanta a gabatar kuma shi yafi cancanta a bi wala yamna'u min zalika ta'zimu man khalafa amrahu wa in kana maghfuran lahu ba zai hana a girmama shi kuma wannan wanda ya saba ma umarnin manzalin sama ba da cewa an gafarta masa bal zalikal mukhaliful maghfuru lahu ai wannan da ya saba ma umarnin ko aka saba masa kuma Allah ya gafarta masa la yakrahu an yukhalif an yukhalifa amruhu la yakrahu an yukhalifa amruhu idza zahara amru rasul sallallahu bi khilafi shi ma da kansa ba zai ki a saba ma umarnin sa ba idan al'amar umarnin manzon sama ya bayyana in dai mutum Allah yake bi to ba zai ji a ran shi da damuwa ba ga umarninsa ga umarnin manzon Allah ta sama sai nashi ya ci karo da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga in dai da gaskiya cancanta a girmama shi to shi ma da kanshi zai ce a'a ku aje magana ta ku bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duka waɗannan a'imman da ake bin su guda hudu kowannen su sai da ya batu kun haddace su kun san su akan cewa ka abu magana su idan magana su ta saba mata annabi sallallahu alaihi wasallam abu ta manzon Allah sama ita ce gaskiya tasu kuma ba daidai bace kowannensu sai da ya tabarri kuma sun huta so daga idan ka zama muta'assidi muqallidi ka ce kai kawai kai ba maliki ne tsantsa duk kuma abin da ya ci karo da malikiya kai ba za ka sake shi ba kai ba za ka ba za ka dauke shi ba kuma koda shine gaskiya to ka dauko ma kanka abin da ka saba ma ma'al imamu malik da kuma sannan malikiya wacce malikiya kala kala ce akwai malikiyatu bagdad yanzu a littafanmu da muke karantawa a zaure na malikiya duka malaman nan garuruwansu da ba akhadari malikiyarsa maliketul maghrib domin dan algeria ashmawi malikiyarsa ta baghdad ce domin ba iraki maliketu baghdad yake ka tafi ka tafi qurtubi mai dan waken nan ya kulu yahya al-qurtubi yudari maliketul andalus yake ba andalusi ne ka dawo wajen ibnu ashir mai al-murshid al-mu'id shi kuma maliketul misra yake a yan waɗannan littafan ƙanana a farillan alwala da farillan sallah duka idan ka bi su za ka ga sun sassaɓa wani ya ce sha bakwai wani ya ce sha biyar wani ya ce sha uku to wace ce daidai a ƙauli ɗaya za ka iya samu in ma ba garuruwa ba almajiran al'imamu malik da kansa sun yi saɓani mutumin da ya tsinci kansa an kulle shi a tel wal iyazu billah ba ruwa ba ƙasar da zai yi taimama ya zai yi ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحقين مذهبا يصلي ويقضي أقص ما قال مالك وأسبغ يقضي والأداء لأشهابه أمذهب مالكية مغنغنو هدى أكيد يصلي ويقضي الإمام القاسم يتي يصلي ينزو idan ya samu ruwa ko ya samu abin da zai taimama ya rama aqsu ma qala malik al-imam malik da kansa shi kuma sai yace a ba sallah akan shi kawai ya zauna kai ya sallah ba zai yi ba yanzu kuma in ya samu ruwa ko abin taimama ba zai yi ba wa asbagu yaqdi al-imam asbag al-majrin al-imam malik ne yace kai yayi yanzu ya bari sai ya samu ruwa sai yayi a qada'i a matsayin ramako wal ada'u li ashhaba al-imam ashhab shi kuma yace yayi yanzu kuma in ya fita ba zai rama ba kam qaulan arba'atu aqwalin to wanne ne daidai kuma mai hikiman yace yuqaina mazhaba dukkanin su an yuqaito su a matsayin su ne mazhabi kaga shine wanda abin na da saukin fahimta saukin lissafi ne bi a tara da bi hudu shike ba wani wanda zai ce biyar ne saukin fahimta to kun ga shine wannan bal yarda bi mukhalafati amrihi kai zai ce ya yadda a saba ma umarninsa wa mutaba'ati amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza idza zahara amruhu bi khilafihi idan umarninsa ya bayyana cewa ya saba mana annabi sallallahu alaihi wasallama kama awsa shafi'i kaman yadda al-imamu shafi'i ya wasiya yace idza sahha al-hadith fi khilaf qawlihi an yuttaba al-hadith wa yutraka qawluhu al-imamu shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i yace yayi wasiya cewa idan magana ta saba ma manzon Allah sallama a saba ma tashi a dauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qawli ne mashhuri idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi al-imamu taqiyuddin as-subki yana da risala akan sharhin wannan magana idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi sharh qawl al-imam al-mutallabi fi qawlihi idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi dan ya karamar risala ce yayi bayani ne al-imam shafi'i yake nufi a game da wannan qaulin nasa da yake cewa idan sahha alhadithu fa huwa madhhabi to ba shi ba dukkaninsu sun yi akwai ɗaya daga cikin malaman ƙarni na goma sha biyu Muhammad al-Amin ibn Safa yana da wata risala da ya kira su ya sa mata suna waƙe ne ya sa mata suna risalatul huda fittiba'in nabiyil muqtada risalatul huda fittiba'in nabiyil muqtada kasida ce mai daɗi manzuma ce mai daɗi da yi ta akan wannan daga ciki yake cewa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu بقولنا بدون نفس يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى توغض على, على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل, أخ بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر مقالة الحداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتفون بالنبي ديك مغنغنين سيواكيس سي الإمام الشافعي شيني الإمام يتشي بايا cancanta ga mutumin da ya zama musulmi kuma musuluncin gaskiya yake yi ya ga hadisin manzo Allah sama kuma ga magana ta ta saba mata ta saba mai ya dau magana ta ba ruwana al'imamu malik yana zaune nuna ɗakin manzan Allah inda kabarin manzan sama yake ce kowane mai magana za a iya ɗaukan maganarsa kuma za a iya aje ta amma banda mai can ya nuna manzan sama ce al'imamu shafi'i yana cewa idan kuka ga magana ta ta saba ma maganar manzan Allah sama to ku ɗauki magana ta ku jefar da ita a bango ku ɗauki hadisin manzan Allah sama ku yi aiki da shi al'imamu ahmad shi ko cewa yi kar ku ɗauki magana ta ko ƙwara ɗaya inda na ɗauko kuma ku je ku ɗauko shi wannan nan wannan nan sune maganganun al'a'immatul hudatil arba'a malamai shiryayyu masu shirye wannan guda hudu yace ka ɗauke su ke aiki da su akwai amfani domin a cikin su akwai bige duk mutumin da ya zama mai ta'assubanci akan abin da ba gaskiya ba kuma masu adalci annabi sama ya ishe su kage ita ce ka'ida dukkanin su abin da suka faɗi ce so da ka kada mutum ya zo ya ce yana ta'assubanci akan wata mazhaba ba laifi bane in ka ce kai ba maliki ne ba laifi bane ka ce kai ba maliki ne amma kar ka zama muta'assibi dukkan mun dukkanin mu nan akan mazhabi muka koyi muka muka muke koyon fiqh dukkanin mu duk sai da muka karanta littafin fiqh na malikiya kuma muna daukowa mu bada fatawa da su amma inda ya saba ma sunna to sai mu aji shi kenan Allah ganar da mu wannan wa kana yaqulu al-imamu shafi yana cewa ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a wallahi ban taba jayayya da wani ba ina son wai a ce kuskure wa ma nazartu ahadan fa balaitu fa balaitu azhara al-haqq ala lisanihi aw ala lisani wa ma nazartu ahadan ban taba jayayya da wani ba fa balaitu sai na ji damuwa a cikin raina a zaharar haƙƙo ala lisanihi au ala lisani shin gaskiya ta fito a bakina ne ko a bakinsa dan Allah ku ji wannan ladabin al-imam shafi yace bai taba jayayya da wani ba a zuciyar shi yana son a ce wai wancan ne kuskure a'a shi yana so ne gaskiya ta bayyana shi yasa in zai tattauna da wani baya damuwa a zaharar haƙƙo ala lisani au ala lisanihi gaskiya ta bayyana a harshe na ne ni aka gane nike da gaskiya ko kushi aka gane yake da gaskiya shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma aqala shafi'iyya shi al-imam shafi'i ya fi mu hankali yace wata rana ne musu da shi muka yi jayayya kaman me fada karshe kawai na fusata nace kakka sake kula ni ne gaba in naga al-imam shafi'i sai in yi haka in yace assalamu alaikum ko kuma sai in kama daukar waya ka san yanzu yan zamani kenan in mutum bai san ya ma magana kawai sai ya kama waya eh kaza kaza kaga ba za ka ce bai ganka ba to ran nan sai al-Imam Shafi'i ya ganshi sai ya rike shi sai ce haba amana za an na'isha ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'ala ko ala mas'ala yanzu ba za mu yadda mu zama ƴan uwan juna ba mu ci gaba da rayuwa a matsayin ƴan uwan juna ko da ba mu ittifaki a mas'ala ko kwara ɗaya ba alhali mas'alolin da muka yi ittifaki a kansu sun fi mas'alolin da muka yi sabani a kansu yawa haka ne ko ba haka bane sun fi yawa wannan yana nuna dole ne a yi ta'awuni a tsakanin juna kuma a yi haƙuri da juna akan abin da aka sassaba Allah ba mu ikon aiki da haka li'anna tanazurahum kana li zuhuri amrillahi wa rasulihi la li zuhuri nufusihim wa lintisari laha suna yin tattaunawa ce domin gaskiya daga Allah ta bayyana daga manzansa ba dan su su bayyana ba ba suna yi dan kansu bane suna yi ne dan gaskiya وكذلك المشايخ والعارفون هكذا مسنا malamai dukkaninsu kanu yusuna bi qabulil haqqi sun kasance suna wasiya da cewa a karbi gaskiya min kulli man qala al haqqa daga duk wanda ya faɗi gaskiyar ka sagiran kana aw kabiran ko karamin yaro ne ko babba wa yanqaduna li qawlihi kuma suna jayuwa su bi umarninsa duk wanda ya faɗi gaskiya ko yaro ne ko babba shikenan ba suna kallon gaskiyar mai girman wanda ya faɗan ba ne a'a suna ganin girman abin da aka faɗi ba abin da mala abdullahi ya ce ba kenan a cikin alhisnul rasi fi fannin sarfi ya ce fa innahu bayanu qawli sha'iri wala yu'alu wala yuta'u alimun fi batili wal qawlu maqbulun walau min jahili fanzur li dhati al qawli la lil qa'ili haka malam Abdullahi yace a mukaddima ta al-Hisn al-Rasi ce bayani ne na wani mai hikima mawaki ba a ma malami biyayya akan kuskure akan balla ita ko gaskiya ana karbanta koda daga jahili to ana karba ma daga sheda sadaka ko huwaye kazu shike shi yasa sayyidina Ali yake cewa i'rifir ar-rijal bil haqq wala ta'rif al-haqq bir-rijal ka san mazaje saboda gaskiya kar ka san gaskiya saboda mazaje waye yake sanin gaskiya saboda mazaje waye faɗi ko ba haka bane waye faɗa wane ne to shike wane ne ba zai yadda ba وقيل لحاتم العصب an faɗan ma an ce ma babban babban malami kuma abidi hatim al-asab yana da tarjama a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya na al-imam Abu Nu'aym al-Asfahani babban malami ne anta rajulun ayyul la tafsahu aka ce masa kai mutum ne wanda kake bagwari mai gujaru gujaru a magana la tafsahu baka iya magana ba wa ma nazarta ahadan illa qata'atahu amma kuma duk wanda kai jayayya da shi sai ka ci nasara a kansa amma ga ka bakinka na da gwida-gwida fa bi ayi shay'in taglibu khasmak to wai da me kake rinjayen wanda kake tattaunawa da shi ga ka dai kai baka iya magana ba kaman alu bassa الشيخ آل بسام بسام رحمة الله عليه ليه دقى شمع لما الشيخ محمد بن صالح العثيمين ɗaya daga cikin shurahu na umdatul ahkam da kuma bulugul maram tawdihul ahkam ko yadda kake ganin shi a alƙalami amma yana magana tsamin baki gare shi bismillahir rahmanir rahim haka yake magana Allah ya gafarta mishi amma ya kaga rubutun shi kuma hmm to to da me kake rinjayar su qala bi salasi wannan magana ya kamata mu haddace ta mu kiyaye ta sosai tana da tasiri yace ina rinjaye duk wanda zan tattaunawa da shi da abu uku afrahu idza asaba khasmi ina farin ciki idan wanda muke jayayya da shi ya daidai kaga i in ya daidai ina farin ciki sai in ji daɗi in ya daidai sai in ji daɗi kuma in nuna mai na ji daɗi kuma ni fa nake tattaunawa da shi kaga sabanin mai kin gaskiya shi in ana tattauna da shi ma abin da yake kalla shine ina za ka yi kuskure a lafazi ka zo wata kalma ya kamata ka yi mata wasali ƙasa sai ka yi wasali sama sai ya rike daga nan a nan za a yi ta jayayya a tashi ko wa ahzanu idza akhta'a idan kuma ya kuskure ina shiga damuwa وأحفظ لساني أن أقول له ما يسوءه sannan ina tsara harshe na da in faɗa masa abin da zai bashi zai bata mai rai kun ji uku afrahu idza asaba khasmi wa ahzanu idza akhta'a sannan wa ahfazu lisani an aqula an an aqula lahu ma yasu'u in ka kiyaye wannan suna cin adabul munazara duk wanda kuma kai jayayya da shi ka tattauna da shi to taglibu alaihi fa zukira zalika lil imam ahmad fa qala sai aka fada ma imam ahmad sai yace ma kana aqalahu min rajul yace kai wannan kai mamakin hankalinsa yafi kowa hankali abun mamaki ya tabbata a hankalin hatamun al-asab hatamul asab waɗannan abubuwan guda uku da ya zama yana da su da su yake rinjayar dukkan waɗanda yake tattaunawa da su yake jayayya da su waɗannan abubuwan guda uku to mu kiyaye su suna cin adabul munazara Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da shi a aikace da kuma ikhlasi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمتم في أمان الله